الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة اللوكتي أولا رانا تتلاتة بقوي قوة أزمي بقوي رمضان hijiriya 1447 wanda ɗaya kirgin kuma 24 ne ga watan february 2026 daga wannan masallaci na al'afat masallacin al'afat da yake wannan anguwa ta nasarawa a cikin garin gombe inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani daga suratu ali imran yau za mu tashi aya ta ɗari. da goma sha takwas dukan tattaunawa da muke tun shekaran jiya ko kuma tun kusan fara tafsiri din muna magana kan yahudawa ne muna magana kan yahudawa can baya muna magana kan yahudu yadda su ba su yadda a zauna da kowa lafiya ba musamman kuma musulmai ba su yadda su zauna da musulmai lafiya ba abin da ya sa ne wani introduction din ina so a kula da ayoyin da za mu shiga gaba maganan mutum biyu kuma ikon allah tafsirin mata ma sai zama na wayannan tsinannun muke ta magana a kansu munafukai da yahudawa a tafsirin mata ma ma zanantum ayyakhruju وظنوا أنهم, أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار وأن يهود ne a lokacin banu nadir lokacin da suka hada kai da munafukai a karkashin jagorancin Abdullahi bin Ubay bin Salul wannan shine tafsirin mata na safi tunda muka fara su bayan mun gama mujadila ko mujadala muna shiga hashir mun dawo munafukai da yahudawa nan ma munafukai da yahudawa ne don wasu suna magana babu ma kiristoci a madina kiristoci in ka cire na najiran nasara najiran a kansu ali ibrahim ta sauka su kuma da suka gama suka tattara kwamatsinsu suka koma su daga galibin yahudu muke magana da su da kuma munafukai a cikin garin madina to aya ta gaba munasabata da ta baya Allah ya gaya mana halin muminai ya gaya mana halin kafirai na daga yahudawa da munafukai to nan kuma sai shiga yana yin yana fada yana fada ga suwa yana fada ga muminai game da karfa su rike waɗannan kafiran mutanen banza da munafukai yahudawa karfa su rike su wasu ababaɗai na sirrinsu Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون الله سبحانه وتعالى سيفار مغانا كان مؤمني da wayancin wanda muka faɗi halayyansu munanan halaye Allah subhanahu wataala ce to kar ku rike su bitanatan min dunikum ya ku mu'minai la tattakhidhul la tatta la ayyuhalladhina la tattakhidhu bitanatan min dunikum kada ku riki wasu abokanan sirrinku jama'arku na sirrinku wanda kuka kuke keɓanta da su ya zama min dunikum ya zama ba daga cikinku ba ne ku musulmai kar ku yi haka banda yahudawa banda kuma munafukai to daga wayanda ake so su ne zamana musulmai domin sifansu la ya aduna kun khabala ba sa sarewa wajen sai sun yi muku illa wannan shine sifansu ba sa sarewa ba ja da baya sai sun ga sun nakasa ku waddu ma anittum kullum aikin da suke shine abinda zai bata muku rai ya tayar muku da hankali ya sabu hukunci haka suke so su gani qad badatil baghdha'u min afwahihim ku kun sani kiyayyarsu ta fito daga bakin su wama tukfi suduruhum akbar makiyinka in har zai iya faɗa maka abu da baki to wallahi ka san abin da ke zuciyar yafi na bakin kad bayyana kad bayyana lakum al-ayat in kuntum taqilun hakika mun bayyane muku ayoyi daddaya daddaya in dai kuna da hankali masu hankali su suke ganewa Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu su sahabbai annabi sarsai ke cewa ma ba a tallahu min nabiyyin Allah baya aiko wani daga cikin annabawa wala stakhlafa min khalifatin Allah baya sa shugaba ya zama shugaba illa kana lahu bitanatani face yana da abokanan sirrinsa guda biyu in kai kata in ka raba group din jama'an da suke tare da wajensa ko kamar yanzu mu ce kabals da ake ta fada din to kabal din zaka samu kashi biyu ne bitanatan ta'muruhu bil ma'ruf a cikin su wasu suna umartan sa da kikkiawa wa tahudduhu alai kuma suna iya kokari su ga sun sa shi sai ya aikata alkhairi zaka samu wani ma an yi fada da shi kaca kaca yazo wani lokaci shugaban yayin blocking din sa haka kuma zai daure yayi ta iya kokari saboda yana son sa da alkhairi to nan ka ci nasara wa bitanatan da kuma wasu ta amurhu bi sharri su kuma kullum abin sharri suke sashi wani hadisin yake cewa idan ya dauko abin alkhairi sai sun yi iya kokari sun ga an karasa na biyun kuma idan ya dauko aikin sharri sai sun yi iya kokari an karasa da su inna alkhairi ne su yi blocking fal ma'sumu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma'sumi man asama man asama Allah ta'ala shine wanda Allah ya tsare shi annabawa kenan annabawa Allah ba zai bari duk wani da zai zo nufin su ya dora su akan abin da ba daidai ba Allah ya bari ubangiji zai aiko da wahayi ya sanar da su ya zama da ba abin da za su aikata sai alkhairi wani idan sharrin ya tashi fadawa kansa wani in sharrin ya tashi fadawa kansa ba mun ce kabar ba a samu 50 can 50 can wani idan ba a yi sa'a ba 90% na waɗanda suke karkashin sa mutanen banza ne kan sharri suke dora shi sai ya gama mulki bakin ciki ya kashe shi damuwa ta dame shi in bai mutu bai shiga kunci da damuwa ya yi ta gani yanzu abu kaza da na shi nufin yi ya aka yi tukuna ban yi ba ya za a yi ministoci na da na sa su kula da kaza ina ministoci na da harkan tsaro har na zo na yi shekara takwas tsaro bai tafi a ƙasa ba ina suke ina abu kaza da nake gani wai kuɗin da na zuba a harkar agric da noma wanda ya dace a ce yankin ƙasata ta riƙe afirka gaba ɗaya a abin da na investing a shekara takwas ya aka yi hannu tafi ba a yi 50% ba 20% ma ba a yi ba irin wannan bakin cikin zai iya kashe shugaba saboda bai yi sa'a ba in ya rage 'yan kaɗan ne suke da influences na ɗora ka akan ƙwarai masu yawa su ne masu matsala to wannan abin ne ake gaya wa duk wani musulmi ya zama da duk wanda zaka sa na sirrinka ya zama da nagartacce ne mai addini na farko tukunna wanda ba mai addini ba ba mai addininka ba sabanin mai addininka bari kasa abubuwan da yawa sabanin mai addininka kuma musamman guda biyun nan da bayahude da da bayahude da da munafiki wannan sune category number 1 bayahude da munafiki kusan ko ka samu amincinsu akwai katon kwashen maka karka kusanto da su a mulkinka karka kusanto da su domin in ka tara ɗari kamar karatunmu na jiya bifi 2% ne ake samun wa'inda aka tsira ba bai fi 2% ba to wannan category na farko karka kuskura ka shigo da su a harkar sanin lamuranka za mu dawo category na biyu kiristoci sai waɗanda aka tantance a group number one da yahudu da munafukai to da kafirai fa wanda ba su da addini domin gare yahudu yana da addini shi yasa lokacin da aka zo ijla a banin nazir harkar na banin dadir da suka ci mutunci na annabi sallallahu alaihi suka ci mutunci da suka karya alkawari ai kaga ba a ce a yaƙe su ba walaula an kataba Allahu alaihim aljala la'azzabahum fid dunya to ba a yi musu azaba a duniyan ba saboda suna da addini na sama a fahimtar da kuma sun san gaskiyar sai aka kore su to saboda kai in ka dawo na biyu su ne kiristoci marasa amincinsu wanda ya kai gefe da su masu amincinsu sai a dawo kuma a duba wanda za mu zo mu tattauna a gaba a musulmai su kuma sai ka tace min dunikum da aka yi magana a musulman sai ka tsaya ka yi duk abin da za kuma har a tsari na najeriya fa constitution na najeriya common commissioner in za ka nada commissioner sai ya tafi character commission sai dss sun yi aiki a kansa sss wane ne wane ne sai an yi aiki a kansa sai an tura a sirranci anguwarsu an yi bincike wasu sai sun tura har primary school na wannan abin da nake so na sashi a kwamishina ya ya zauna da yara lokacin yana primary school duk muna da wannan a constitution dinmu amma da ke abokin da ake kazantar da shin wanda za a tantancen dama kwano ɗaya ake cin abinci tare bakar biyar tare ake ci to ko an samu gindinsa da kashi haka za a bar shi ya taho yana wari haka za a nada shi a ofis ɗin a yi abin tare sau da ka annabta ƙur'ani ke ce mana waddu ma anittum su kullum abin da suke so duk abin da zai sa muku addiq wa yahsul lakumul mashakka fi dinikum wa amwalikum wa abnanikum wa kullu ma yasukum duk abin da zai bata muku rai to ba yahudi da munafiki da kafirin da ba shi da addini wannan abin da suke so a gare ku kenan kad badatil baghdha'u min afwahihim bakunan su sun fitar da duk abin da suke wa ma tukfi suduruhum akbar kad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun to albitana mun yi magana mai ake nufi da albitana su ne kassatul insan wa ahlu sirrihi wa mashawaratihi na kusa da mutum da jama'ar sirrinsa da jama'ar shawararsa to nan gurin hani da ƙur'ani ya yi halin nahayu an albitanatil kafira mutlaƙan shin yadda aka hana kar a yi alaƙa da yahudawa da munafukai da kafiran da ba su da addini cin wannan mutlak ne gaba ɗaya ne duk wanda ba musulmi ba za ka iya shigo da shi a harkar gaba kowace iri aka ce a iya samun wanda ba musulmin ba kuma wanda ba ba yahudi ba kusan ba yahudi ka akwai layi a kansu amma yana da qualities da musulunci ya zo da shi watakil a cikin musulmai ma ba a samu wanda yake da irin qualities din ba ya halatta ka saka shi a gaba ya ga jagorancin lamuranka kai har abin da ya shafi sirrin kama ko sirrin musulmai idan ana da aminci a kansu an samu tabbaci za a iya saka shi za mu zo mai magana al'asulu shi ne an nahayu an ittikadi malla ya'al almu'minina khabalan bitalatan aw man yatru adawa yuksha alaihi al'asr shine wannan ba za a yi ba Allah yake cewa la ya'lunakum khabalan wa duma alitum nan kamar ana fadan illa ne wal hukmu kuma yaduru ma illatihi wujudan wa adama tunda an fada mana illoli guda biyu ko guda uku a ayan nan ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala wannan shine na farko waddu ma anittum shine na biyu kad badatil baghdha'u min afwahihim wa tukfi sudurum akbar wannan sune guda uku in ka samu wanda ba musulmi ba wanda ya cika sharuɗan nan gaba ɗaya abdullah bin uraykit abdullah bin uraykit ya cika sharuɗi ko bai cika ba musulmi ne ko ba musulmi ba musulmi bane ba musulmi bane kafiri ne akwai idan muna gudun sirrinmu akwai sirrin da ya fi mu ɗauki amanar manzan Allah mu baka akwai ba iyaka sirrin ƙarshen ba kenan to annabi ya ɗau sirrin kansa da sirrin risala gaba ɗaya ya kira wanda ba musulmi ba ya ce mutanen makka sun yi shirin za su kashe ni duk da cewa ubangiji ya ce zai kare ni amma kuma al'akhdhu bil asbab mu yi riko da asbab ina so ka fitar da ni daga wannan garin ka kai ni garin da ake ce masa makka kuma shine yake da ilimin da musulmai ba su da shi sai a binciki shin a abinda ake neman musulmi suna da shi na sirri na amana na rufin asiri yana da shi za ka samu yana da shi da sayi na abubakar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ka gaya min amanar musulmai da take da girma ta wuce wannan in ka cire ƙur'ani to sai aka ce in ka samu mai irin wa'annan sifofi ɗin ka iya sai wasu malamai suka ce amma ma'al hadari ka zama da kuma za ka yi taka tsantsan sosai da sosai shi yasa malamai suka ce in kana yuksha min huddarar awal adawa la ya jus idan ana tsammanin za a zai cutu wannan bai halatta ba amma idan aminan ne to shi ma jumhurin malamai da suka tashi jumhurin ulama sun yi hani akan kashi na farko sai dai kuma sun yadda a samu alisti'ana shi yasa suke bambance tsakanin alisti'ana wa akhdhu bitana wannan isti'ana ne zai maka taimako ne temporary idan ya gama ya yi tafiyarsa da kuma wanda zai zama permanently yana leƙa sirrikinku kana gaya masa sirrinka yana baka kana fara wasu malamai suka ce a wannan babin ba za a yi ba ga waɗanda suke ga har wasu abubuwa na musulmai za a iya shigowa wannan malamai sai suka musu rani suka ce ai annabi ma ba bitana ya ɗauke shi ba ya dauke shi almusta'in ne isti'ana ne kuma temporary ne na lokaci kankani kuma an san yana wannan aikin ba tare da yana cin amana ba da haka iya wannan gurin ne za a iya bashi amana amma yanzu ba haka muke ba dawabit shi sa ka'idodin da malamai suka sa na a iya yin hakan ka'idodi ne masu yawa na farko an yi kunan wala'ul akadi lil musulmi na mahfuzan ya zama da duka wasu abu na wala'a na musulmai ya zama da zai tsaru ko kuma a tsare yake na biyu ya zama da mutumin ba wanda aka san yana bayyana adawa wa musulmai ba ne yanzu tashin hankali da musulmai suke ta yi game da shugaban inec ɗin nan da aka nada ai ba damuwansu dan shi krista bane ba a'a damuwansu dan krista ne marar amana krista ne mai adawa ga har wasu daga cikin kristocin ma inda ba yaren su dai ba kenan yanzu abinda musulmai suke kira in za a cire wannan shugaba din a cire shi ko krista ne ma shugaba tinubu ka je kanada ko krista ne kanada amma ba mai irin sifan wannan mutumin ba kuma musulmai da suke wannan kiran idan da za ka naɗa musulmi ma wanda yake da irin wannan mummunan ɗabi'a muna so a cire shi shi ne ba a gane adalcin musulmai ta wani shi ne na biyu na uku kar a in an kawo shi din a cikin al'amuran musulmai kar a buɗe masa ƙofan sanin sirrikan musulmai wanda musulmai ne kaɗai za su iya sani kenan kaga musta'in ne ba bitana ba na hudu ya zama da kuma duk abin da za a nemi taimako a kansa al'amarin duniya ne banda na lahira na biyar ya zama da akwai hajjatul mu'tabara menene haja mu'tabara ya zama da babu waninsa da zai iya wannan aikin sai shi kadai yanzu kama abdullah bin urekit geographer ne ko astronomer ya san matafiyan taurari ya san kuma zanen hanya ta yadda zai iya gane wannan tauraruwan kullum tana fitowa ta hanyar makka ne in makka tana kudu ne to ko da ta arewa na bidan na wautar da waɗanda da makiya abokanan gaba to ni na sai da zan yi na zagaya a zanen hanya sannan wannan tauraruwar kuma zan iya gano ta in sannan ne location na makka na kai su na dawo harkar harkar kuɗin sa yake neman kuɗin sa yake shi ya fi masa addinin sa ma wata gidi sannan a amince da ba za su yi ha'inci ba a amince ba maganar ha'inci shi sa malamai suka ba mu bambanci tsakanin bitana da kuma kyautatawa da kuma bitana harkar kyautatawa shine harkar abin da ya shafi na duniyar mu harkar abubuwan da zan bukace ka zaka bukace ni zaka bukaci musulmi zaka bukaci krista zaka bukaci mace zaka bukaci namiji zaka bukaci yaro zaka bukaci babba zaka bukaci bature zaka bukaci balarabe zaka bukaci fari zaka zabi baki zaka zabi dan afirka zaka zabi dan india wannan al'amuranmu na duniya dama haka aka saka ta yanzu duk inda shugaban kasa yake ji da girma bai sai ce saboda girman da nake da shi kashi na ma sai na kuɗi zan kwashe da hannuna ya isa amma wani makaskanci da yake ganin zai zo ya ɗebe kashin sai ce wannan kashin wane ne kanin kashin wane ne babban mutum da shi to da yana buƙatar yana buƙatar sa kamar yadda za a iya samu ah yanzu idan ka zo hawa jirgin sama ka zo za ka hawa jirgin sama zai kai ka aikin haji aikin haji za ka je sai aka kawo jirage guda biyu kana shiga jirgin farko sai aka ce wannan pilot ɗin musulmi ne wancan kuma ba musulmi ba ne ga jirgin musulmai da direban ma musulmi ne ga jirgin kuma shi musulmi ne za shiga amma direban ba musulmi ba ne zuwa kuma saudi arabia da Allah ne za ka shiga na musulmi ba kana shiga na musulmi da aka cika jirgin dam sai kaga an ɗauko wani katon allo a gaba sai aka rubuta l amma fa wannan direban da zai kai ku saudiyan lana ne yau zai fara tukawa a kanku wancan kuma aka ce ya tuka jirgi ya sauka a jidda sama sau 150 an bashi ma tutar yabo ya fi kowa iya sauka za a canja jirgi ko ba za a canja ba to da al'amuranmu ne na duniya kuma shi wancan haƙƙinsa ne ya cancanta ya cika sharuɗansa sai a bashi kayansa ta saboda ka muna bukatan junanmu a guraren abin da ya shafi duniyar mu shi yasa qur'ani yace la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din in dai basu yake ku addini ba basu nuna muku gaba ba basu nuna muku kiyayya ba a da'irar nan duk za ku yi aiki da su zai zama sakataren ka zai zama kaza din ka zai zama kaza amma abin da ya shafi khassa kamfanin ka duk za ku iya shigowa qad badatil baghdha'u min afwahihim وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا الايات لقوم يوقنون من فدا mun ce Abdullahi ibn Urayqit annabi yayi isti'ana da shi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance yana yin kasuwanci tare da Yahudawa balma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya rasu sulkensa yana hannun ba Yahudi sai daga baya aka kai kudi aka karbo sallallahu alaihi wasallam ya bada shi jingina na'am alaramma
ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور wannan ayar kan ba sahabbai ake magana da su ba ba sahabbai bane to ya za a ce sahabbai ha antum haula'i ha antum ula'i tuhibbunahum ga kunan ku dai kuna son wa'ancan mutanen da muka ce la tattakizu ya ya lazina la tattakizu bi zanatan min dunikum tuhibbunahum musulmai za su yi haka kar ku manta sura ce madaniya a lokacin da suratul hashr madaniya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasuluhu madaniya to nan gurin هذه الآية جاءت بعد النهي عن اتخاذ عن اتخاذ بطانة من دون المؤمنين فبين الله تعالى حقيقة هؤلاء الذين يظهرون المودة ويبطنون العداوة sai Allah ya faɗi haƙiƙanin su ibnu kasir Allah ya ƙara masa yarda yake cewa ta'ifatin min ahlil kitabi wal munafiqin kaga maganar da muke ta yi kenan wani group ne na ahlul kitabi da munafikai alladhina kanu yuzhiruna lil mu'minina al-din sai su zo suna nuna suna kaunan muminai suna kaza suna girmama su wa yukfuna alhaqq kuma suna boye kiyayyen su to kaga akai musulmi zaka yi aiki da menene alaina alaina alaina menene almazahir wasara'iru lillahi tabaaraka wa ta'ala natrukuha ala Allah to sai Allah yake cewa ha antum ulai tuhibunum ya ma'asharal mu'minin antum tumiluna ilayhim wa tusinuna dhanna bihim kuna karkata zuwa gare su kuna kyautata musu zato saboda yaudarar ku da suke yi imma li qarabatin aw mu'amala aw raja'a imanihim ko dan kuna ma kaunar su ku ima su yi imani da haka kuke dan karkata zuwa gare su amma fa kusan wala yuhibbunakum ƙarya ne su wallahi ba za su so ku ba yahudu ba ba yahudi ba zai so ka ba wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku tu'minu bi jami'i kutubillah wa minha at-taurat wal injil ko kun yi imani da at-taura da linjila su kuma at-taura da linjilan ma a farkon karatu an nuna mana boyewa suke yi kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura ai mun san boye karatu suka yi a nan gurin aka ce musu fa'atu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqina mun san boyewa suka yi amma su yahudu da munafikai fayakfuruna bi ba'd ma unzila ilaihim ilaikum wa fi hadha isharatun ila kamali adli almu'minin wannan a ciki ana nuni zuwa ga adalci na mu'minai wa idza laqukum qalu amanna in sun hadu da kuma zaka ce mun yi imani wa idza khalau da za su bar gurin ku kuma abdu alaikum al'anamil min alghayri wannan ana nuna ana nuna mana kinaya ne na tsannannin gaba da kyama ta, musulmai sai a ce sai suke saka hannu suna cizawa wanda zai haka ya haka ashe akwai daman da bai samu yayi ba kul mutu bi ghaidikum aka ce ku mutu da bakin cikin ku inna allaha alimun bi zati sudur allah subhanahu wataala masanin abin da ke kirazan ku ne shi yasa allah subhanahu wataala ya bayyana shi wa muminai yace ƙarya suke muku kar ku so su kar ku yadda ku yi musu wala'a wannan akwai ma'anoni na tarbiya akwai fawaid tarbawiyya karkashin wannan aya na farko gaskiya wannan musamman musamman yan Najeriya musamman Hausa Fulani muna da wani abu al-atifiyya jadibiyya zuciyar mu tana da yawan karkata da sakewa da wuri ga wanda zai maka bushasha ta fiska tana nuna mana in an mara bushasha ta fiska to kwakwalwar mu kuma ta tsaya ta yi aiki ta tsaya ta yi aiki yawa ba kowane bori ne ake hawansa ba ana mana ana mana gargaɗi ba fa duk wanda ya nuna mana kauna kuma shine yana son mu ba wannan mu rike shi da kyau wannan kuma ba cikin yahudu ba cikin yahudawa kadai ba har cikin mu karka yadda ake maka ga yauna yaƙe karka yadda ba salisu ka san ga yauna a noman a noman a noman kasan noman gandu kam to akwai ga yauna haka da maka haka ka zama very careful na uku imani mu musulmai dole ne mu imani da littafin da suka zo ga baya dukkan littafin da suka zo baya dole mu imani da su na hudu adawa da kiyayya ta cikin zuciya wallahi ta fi ta fili ta fi ta fili Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki sai Allah yana ƙara faɗan sifan wayannan yahudawa da munafukai sai ke cewa in tamsaskum hasanatun na'am in tamsaskum hasanatun tasuhum وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن تمسسكم حسنة تسؤهم sifansu shine duk abin da za ku samu mai kyau to yana bata musu rai saboda mahassada ne ai shi yasa cikin dalilan da yasa aka yi musu al'ijila aka kori yahudawa daga cikin garin madina malaman sira in sun tashi kawowa cikin abin da suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kun san riga an zo an yi amana an yi zaman amana za mu zauna lafiya ko cutar da ku aka yi wanda ya cutar da ku mu musulmi za mu haɗa kai mu ɗauka muku fansa duk an yi wannan abu amma suka yi nufin kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ta kyamar musulmai cikin abin akwai hassadan cin nasara da musulmi suka yi a badar to wannan duk shiri ake ƙara gaba in tamsaskum hasanatun da za ku samu abin arziki kamar irin badar kenan da makamantansu to tasuhum wannan zai saka musu bacin rai da tashin hankali wa in tusibkum sayyi'atun da za ku samu matsala yafrahu biha za su yi ta yin farin ciki da ita kuma farin cikin su bayyana shi a fili kowa sai ya gani wa hadha min aqbahi akhlaqil adawa wannan makiyinka shine na ƙarshe kenan a lokacin da zaka shiga halin kalin kakani kai ka shiga uku yazo ya ce yanzu aka fara ma wallahi ku ƙara bambancewa dan abun farin ciki ya same ka mutum ya ransa ya ɓaci wannan dama hasada tana nan shegiya tana nan matsiyaciya har wa wanda yake da nagarta na addini za ka iya samun hasada tana jansa wannan ba matsala ba ne har can amma matsala shi ne ka shiga hali mawuyacin hali ya ce yanzu aka fara to wannan in ka samu labari ka yi shirin ɗaukan mataki ta jan layi tsakaninka da shi abokin gabanka ne na ƙarshe wani fa har kwantawa da rashin lafiya yi fa wallahi hawan jininsa ya tashi mummuna wallahi yana cikin abokane ya ce ya ɗauko hanya ya tsime ya ce ya ɗau hanya yanzu ai sai ya kada shi wallahi abokane kuma suka ɗauka suka ji suna gaya masa shi kuma da ke mutum ne mai masifar shi ma riko ni wannan abun yadda yake gami ya kai shekara bakwai ko takwas har yau ya kiye da inuwa mata da su da mutumin nan to da gabar ta yawa to wannan ita ce sifar wa'annan mutanen wa in tasbiru amma da za ku yi haƙuri athabatu ala ta'a ku tsaya kan ta'a abinda yake suke dan su cutar da ku kuma ku yi tawakkali ga Allah lan yusibana illa ma kataballahu lana in tasbiru wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah wannan ana nuna mana matakai na cin nasara ka yi haƙuri kan ɗa'a ka nisanci sabonsa har nasara ta taka nasara taka kai kaɗai na cin nasarar rayuwarka bi Allah kuma ka nisanci sabonsa wala za ka samun cin nasara in kana ta samun abin nan accident me nake nufi da accident shine rayuwarka kullum kana samun tasgaro kasuwancin ka ya samu matsala iyalanka ba zaman lafiya ƴaƴanka ba zaman lafiya wane ne matarka ma wata ran har kaga za ta iya nuna maka yatsa wallahi ka saba wa Allah ne idan ka saba wa Allah sai ubangiji ya dora makaskanci a kanka ya dandana maka koda saboda ka taba babba kisa salaf suke cewa duk sanda kaga gidanka ya kasa ya kasa samun kan gado iyalanka ka kasa samun control wani ba za ka samu mata ana rigima da yana masa rashin kunya to kawai abu mafi sauki koma ga Allah ka ce wallahi akwai abin da ne wa Allah bana kyauta wa Allah tuntube imaninka tuntube ayyukanka sai ka je ka yi nemi gafaran Allah ka bada sati kana ibada kana azumi kana dawowa zaka ji sun ce baba kai hakuri wallahi shedan ne ya saka mu aka samu kaza to yanzu ka koma ka je ka bada hakuri ne kai ma shi Allah ta inda yake kama ina rabbaka labil mirsad ubangiji ta shi kamu ta ko ina boga wani da kuda aka halakar da shi ba wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a lalle in za ku hakuri wallahi duk mai kaidi ka ji tsoron Allah wallahi mai kaidi ba abin da zai maka ai ta shiryawa ne ba za a ci nasara a kanka ba inna Allah bima ta'malu bima ya'maluna muhit ubangiji abinda za su aikatan kafin su isa Allah yana gurin ya kewaye su duk a kewaye suke da duk abin da za su yi yana sane yana gani to nan malaman tarbiya a fawa'idu tarbawiyya sai suna ba mu wasu fa'idodi da mu riƙe ƙarƙashin wannan ayan na ɗaya famin alamatil adawa na daga alama na cewa wannan maƙiyina ne ko ba yahude ne ko budabuki ne ko ɗan uwanka musulmi ne ko yaya ne alaman shi ne duk sanda ka samu success ka samu cin nasara kaga shi kuma yana ɓacin rai ta yadda za mu gane kowa ya zo ya samin albarka ma shi bai so ya samin albarka ba kowa ya min fatan alheri a abin da na samu ma shi bai zo ba wanda alama ce na makiyinka ne na biyu cin nasarar momini karka kuskura ka alakantar da ita da yardan mutane al'irda'u irda'un nas ghayatul la tudrak wai yau ka ce mutane kana so su ji kowa yana son ka wannan wani abu ne da har kiyama ba a samunsa to in ko ba zan samu yardar mutane ba to kan mutane su kiyamace ni duk duniya mace ba sa sona matukar ubangiji kuma ya ce suna yana sona dole su dawo in ka dau wannan ka'idar duk wanda zai zage ka bismillah Allah bai sa ayi tai za ku hadu a kiyama zagin dai sai ya biya kuma da lada za a biya shi kuma karka yadda ka aikata wani aiki wai dan ka faranta wa mutane rai aikata aiki dan ubangiji yana son sa da shine ake samun sabaci abu na uku mafi girman takwabi da yake yanka wuyan makiyi abokin gaba guda biyu ne ka ji tsoron Allah sannan kuma ka zama mai haƙuri duk abin da ake maka kamar ma ba a yi ana yi kamar baka san ana yi ba shi yasa har irin social media din nan duk malamin da daga an takale shi gobe zai zo ya ce to jama'a innal hamdalillah jiya fa an yi kaza zai mai da raddi wanda ya sawo kansa matsala zai sawo kansa ciwon zuciya let them say kowa ya faɗi abin da zai ga dama abu na hudu kai dan adam ka gane cewa wayan kuruna wayan kurullah duk inda mutum yake shirya maka makirci matukar ka bi Allah ubangiji kuma yana kare ka kuma yana shirya maka alheri to to in har zaka shiga damuwa fa kaman ka yadda sharrin mutane zai iya rinjayan kariya ta ubangiji in ba har kana shiga damuwa kenan ka kwana baka yi bacci ba wai saboda wane da wane da wane sun hada kai za su maka kaza a lokacin kai baka shiga haƙƙin su ba la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim baka zalunce su ba baka shiga haƙƙin su ba to me zaka tada hankali ubangiji zai kare ka ba zai bari ba in har kai da za su ci nasara ka yadda kaidin dan adam yafi kaidin Allah wannan ayan tana ba mu wata ka'ida amma ka'ida ce amma wallahi ta zata rayuwar duniya suna cewa kullu sahibi mabda duk wani wanda ke da initiative yana da initiative creativity Allah ya baka kana da wannan in dai na gaskiya ne qad yuwajihu man yahzanu li najahihi wa yafrahu bi ta'thurihi lakin ad-daman al-ilahi wadih wa huwa as-sabr wat taqwa wa butlan al-kayd duk wanda Allah ya azurta shi da yana da kokolwa na kawo abubuwa masu kyau har a harkar addini fa idan ka zama kana isar da sako da kyau kana kaza kana da abubuwa da manufa kana da tsari to ka za ka haɗu da cin karo to balle kuma na kasuwa na lahira ma ana samun wannan balle na kasuwar duniya balle ɗan kasuwa a duniya so sanda kake kasuwanci al'amuranka suna tafiya to lokacin akwai sara da sassaka ka san dole akwai wannan to abinda zai kawo maka cin nasara guda uku na ƙara mana na uku da yanzu ya haƙuri kunnan ka ji bai san ana yi ba idon ka ya gani kamar bai gani ba na biyu ka ji tsoron Allah ka gyara tsakaninka da ubangiji kar ka samu problem na uku ka kudurta a zuciyanka wallahi su za su samu feluwa kai kullum gaba za ka yi sara da sassaka baya hana ganji toho wai wanda ake wa hassada in ta yawa yana kan gaskiyarsa kamar ana zuba masa taki ne shi yasa masu hikima tsofi suke cewa in mutum ya tsara ya ci gaba ya yi nisa ya yi girma sai a masa addu'a ce Allah ya ƙara maka mahassada sai ya yi shiru ba zai ce amin ba sai a ce amma kuma in Allah ya ƙara maka mahassada Allah ya tsare ka daga kaidinsu sai ce amin shi dattijo yana nufin Allah ya ƙara maka mahassada da girman ka goma ne in mahassada suka zo suna surutu a kanka to za su isar da saƙon girmanka sai ka zama kana da 20 in Allah kare ka daga sharri kuma kullum gaba za ka yi ta yi kuma ba su cika cin nasara ba in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kayduhum shay'a inna Allah bima ya'maluna muhit gobe za mu tashi wa idh gadawta min ahlika tubawwa almu'minina maqa'ida lilqital wallahu sami'un alim insha Allah idh hammat ta'ifatani nan ne za mu tashi gobe yau muna da baki da yawa saboda wata munasaba ta shan ruwa da za mu yi da malamanmu da shugabanninmu an ga kuma wasu daga cikin malaman namu da shugabanninmu sun iso wannan santa mai albarka mun ce za mu ware minti ashirin ɗin ƙarshe da wajen talatin ma muka so to da muka ga wasu ba su ɗan iso muka ɗan jinkirta ina ga za mu ɗan ba da 'yan mintuna kaɗan-kaɗan ko kuma mu zaɓi mutum kaɗan insha Allah ta baraka wa ta'ala Dr. Adam Ardo zai yi magana sannan abinci biyu a gurguje sannan malam abokina ismail hassan malam ismail ni nawa kake bugawa ne a gwallo ka san ba da za a kai firamare ba kai bal ba to shi classmate dina ne tun a firamare na fi shi ya bal zai yi magana abinci biyu a sa mana albarka a wannan guri a madadin dan uwa da suke tare malam muawiya jazakumullahu khairan sannan akwai tijjani titti sai kuma daga ƙarshe shugaba na na malam tijjani na faɗa ai baka ji ne eh malam tare cikin gida yake dan gida ne gida gida yake malam malam zai ce komai ba sai an zo rufe tafsiri wanda ta yi magana na karshe kawai dama shine shugaba na council of dawa wanda ya magana minti biyu an rufe dr adam ardo bismillah a gurguje muna da sauran minti 20 ne insha Allah sai mu karasa su muna gama sai mu tashi na tabbata dai dai dai dai ne kawai insha Allah shugaba Salisu yana hanya insha Allah ta'ala da malam Aminu Daurawa shi ma yana hanya amma da ranar shi shugaba ya bada uzuri cewa malam Aminu Daurawa yana da wani uzuri da ran ba zai samu halatta ba amma muna fatan kafin mu gama Ramadan dai malam ya halarci wannan guri mai albarka na'am doctor
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu lokacin da muka yi magana da dr dokaji ni na fahimci kamar zan yi minti ashirin ina magana ne to kuma yanzu sai ya ce minti biyu to na so na yi magana akan abubuwa guda uku ne amma yanzu duk zan bar biyun zan yi magana akan abu ɗaya ne na so na yi magana a kan tafsirin da aka yi na biyu na so na yi magana a kan ramadan din da muke ciki da abin da ya kamata na uku kuma ina da wani saƙo ne da na ɗauko wanda shi ne ƙarshe dai zan yi magana a kai tun da minti biyu aka ban yanayin da muka shiga a ƙasan nan kowa in an tashi kowa ya iya complain kuma kowa ya san yanayin da ake ciki da matsalolin da ake ciki amma mafi yawa ba za a ce to menene mafita ba saboda haka a iya ɗan ƙaramin tunaninmu da lissafinmu muke ganin akwai wata mafita da muka zo da ita wanda da na so mu tattauna da shi kafin a ce na yi bayani na tura masa sako ta whatsapp muna da tafiya da muka fara da muke kiranta da ummatu muhammad initiative saboda lokacin da aka bani kaɗan ne zan ba da shi a dunkule muna ganin cewa wannan zai taimaka wajen samun mafita daga halin da ake ciki musamman na talauci musamman na yawan roƙo musamman na rashin aiki da sauransu saboda haka maimakon a ce ka tafi kana zuwa kana roƙo to sai muka samar da wata hanyar da za ka taimaki kanka da kanka ba tare da kaji ba a jikinka mun yi rajista da wannan ummatu muhammad initiative sallallahu alaihi wasallam kuma a dunkule muna ce mata ummi sannan kuma mun samar da platform na online wanda duk ya fahimci abinda muke nufi ya ga cewa zai iya tafiyar nan da mu to ga platform din sai ya rijista na tura wa liman idan mutum ya rijista za mu yi ta wayarwa mutane kai daga nan zuwa shekara daya idan muka samu akalla mutum miliyan biyu a jihohi goma sha tara na arewacin najeriya to za mu ce kowane wata a ba mu dubu daya kawai ina gade ba zai gagari mutum ba dubu daya a wata dubu sha biyu a shekara dubu goma sha biyu a shekara to in mun samu mutum miliyan biyu ne to a kowane watan nan za mu samu biliyan biyu idan mun samu mutum miliyan biyar a kowane wata za mu samu biliyan biyar to sai muke ganin me za mu yi da shi a shekara 24 biliyan a shekara a shekara 24 biliyan idan biliyan biyar ne shek- biliyan 60 kenan to tunaninmu shine abu na farko zamu daga cikin abin da zamu yi zamu gina asibitin da mutane za su daina zuwa indiya ko misira yin wannan zai samar wa mutane aikin yi zai bunkasa tattalin arziki na wannan garin da aka gina wannan asibitin kowane memba da yake ba da dubu ɗayansa kuma yana da discount a cikin duk harkar da za a yi wanda ya shafi ummi a takaice misali in an gama da wannan tunda babu lokacin da za mu faɗaɗa sai mu je wata jihar sai mu bude kamfanin yin magunguna pharmaceutical company wanda shi zai rika supplying din wannan asibitin sannan kuma za mu bude pharmaceutical chemist a kowane state na jihohi 19 nan domin mu samar wa mutane aiki a wannan jihohin sannan kuma a samar da magunguna sannan kuma a rage wato farashi musamman ga waɗanda suke members in mun gama wannan za mu matsa ba mu damu fa cewan sai muna rayu ba ku fahimci wannan don kada wani ya yi tunanin cewa to yaushe za a yi wannan ba mu damu muna rayu ba an dai fara ko to za a kai lokacin da ko muna nan ko ba ma nan za a fita daga cikin kangin da ake ciki idan aka gama da wannan aka matsa gaba misali yanzu a ce taraba kowa sai ka ji ya tafi taraba noma sai mu ce to bari mu bude kamfanin yin taki a taraba saboda noman da ake a samu sauki kamar yadda muka ce za a sama mutane aiki da sauransu a lokaci guda za mu rika ba da scholarship wayanda muka gani suna da hazaka suna son karatu amma ba su da hali sannan masu ƙananan kasuwanci za mu rika ba da soft loan ɗin da za su bunƙasa kasuwancinsu to wannan dai a takaice kusan kowace jiha daga cikin jihohi goma sha tara nan za mu samar da wani abu a wannan jiha wanda zai zamanto cewa mutane sun amfana da wannan tafiya ta ummi wannan a takaice saboda rashin lokaci ina fata an fahimta kuma in allah yadda no retreat no surrender assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na tura wa malam platform din zai tura a group din masallaci kuma da duk wanda yake bukata insha Allah zai iya samu kuma muna neman shawarwari manya-manyan malamanmu na ƙasar nan gabaki ɗaya kowanne za mu zagaya wajensu don mu yi bayani ba zai yiwu a ce a lokaci guda an yi bayani an fahimta ba amma za mu zagaya saboda ramadan ba za mu iya fita daga jihar gombe ba sannan akwai wasu wanda a sauran jihohin ma insha Allah za su ci gaba da wannan bayani Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam dr adam ardo shine imam na masallacin takawa da yake cikin gra sannan kuma malam shine shugaban musabaka na gombe state wajen shekara uku ga cikin mataimakansu can dr abubakar sani abdullahi kun ji dai wani abun farin ciki wanda dukkanmu mun ji muna fatan a ce mun zama membobi yanzu na buga a wayata in mutum miliyan biyu ne duk shekara ka ba da dubu goma sha biyu kowa ya ba dubu sha biyu muna da 24 biliyan ne fa ba miliyan ba ne 24 biliyan ya masa ke bugawa ka gani ko ni ne na yi kuskure kowa zai ba a shekara zai ba da 12 million ai 12,000 to 12,000 ka yi times 2 million ka yi times 2 million zai baka 0 tara ne nawa ya baka miliyan ne biliyan ne biliyan 24 to kuma yanzu don Allah don na ba da dubu goma sha biyu mai zan ji ni kan ba zan ji ba ba yana nufin ni ni din ba mana mu din nan duk ba za mu ji ba goro ma na nawa kake ci a shekara goron nawa kake ci a shekara mai cin goron ka lissafa goron ka na shekara ai ba a maganar katin waya ka algatu malam data ni yanzu yanzu ni wannan waya din data nawa nake sa ba zan fada ba ne ba zan fada ba ga me saka min data nan data kada yana sa wajen na 30000 waya guda layi dole sai kai layi uku a Najeriya duk layi ɗaya ka saka masa dubu takwas takwas takwas takwas wajen dubu talatin ka tafi a data kadai kuma dole sai kai haka wani in baka yi haka ba wani wa'azin ba zai tafi ba yanzu nan na zo akwai abin da nake nema MTN yaki Airtel yaki sai da na koma Glo duk kuma duk data ne kuma kai to yin wannan kudin a ce a hakura da data duk ai ta sawa Allah to abinda ni zan faɗa guda ɗaya shine yadda malam ya faɗaɗa kai kuma a anguwarku a matsayinka na musulmi meye kai ka yaye wa musulman anguwar wahalan sai sun je wani guri sun sha wahala sanadiyanka kai kaɗai sun samu nutsuwa Allah ya mana jagoranci ina so na ba kowa haƙuri don Allah za mu gabatar da malam lawan kawai a mai shugaban council of da'awa irin ayyuka da suke Allah ya saka musu da alkhairi kawai duka sauran a yi mana haƙuri saboda time ɗin ya yi lokacin tashin ya yi malam sai ya rufe gaba daya abokina ismail sai ka yi haƙuri shek tahir ilisin ganda babu ba da haƙuri tuntuni sai lokacin rufewa da sauran malamai duka da suka halarci wannan gurin malam mu'awiya allah ya saka ma da alkhairi duk inda muka tashi activities muna ganin malam mu'awiya matashi mai albarka duk malam muawiya sai a yi haƙuri insha Allah shugaba zai rufe gaba ɗaya minti shi ma biyar ne ya rage ko fabini ne ya rage gaba ɗaya sai mu abin da sallami kowa na
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تمسك بهديه الى الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله muna miga godiya ga Allah tabaraka ta'ala da ya dama wannan waje domin wato tafsiri na alkur'ani mai girma bayan haka kuma da diyafa da aka shirya na wato ifdar to alal hakika a game da wannan kusan ana tsarawa amma ba a cika hada shi da tafsir ba sannan kuma shi dr dokaji sai ya gaggawa ya daga kusan duk ko'ina yawanci akan fara sati na biyu ko sati na uku ko na hudu ma amma shi tun sati na farkon ma aka shirya jazawumullahu khairan a dan abin da zai magana kai kawai shine wato tun da ce lokaci ya ƙure munasaba da wannan wata na ramadan abubuwa guda uku ya kamata mu kula da su sosai a cikin wata ramadan wato na farko shine karatu alkur'ani shaharul qur'an shahr ramadan shaharul qur'an mu kula da karatu alkur'ani sosai a cikin wannan wata din tunda shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril kan zo masa abin nan ya masa mudarasa a wannan wata din to saboda haka mu kula da wannan abu na biyu shine wato tarawi mutane suna sake da tarawi musamman da an zo satin farko ana cika masallaci da an zo sati na gaba sai ga masallaci ya fara yayewa to wannan ibadan azumin ramadan tana da alaka ne da wannan sallan tarawi mu yi kokari mu ga cewa muna tarawi sannan kuma a fara da kai a cika da kai yau tarawi yana da alaka da shafa'i da wutiri amma zai ga wancan mutane da an yi shafa'i da an yi goma sai ta shiga gaba ka ci har wutirin da kai la ba san kada da daddare kai biyu biyu biyu la wutirani fil layl abu na uku shine infaki kullum abin da nake jaddada akan infaki din nan wato shine da an ce a ciyar a ciyar a ciyar sai a dinga tunanin alhaji wane alhaji wane alhaji wane kai mai karancin ma za ka ciyarwa manzon sallan ya yi bayanin cewa ɗayanku ba zai ciyar a cikin wannan wata mai alfarma ba ya samu lada ninki ba ninki sai suka ce ya rasulallah in ba shi da shi ba sai ce ko da in ba shi da shi ya rasa rashin dibino in ba shi da shi zai rasa ko da zuma ya ba shi ɗan lasa duk wanda ya wannan allah zai ba shi ladan azuminsa da ladan wanda ya azumi da za ka kawo dubino guda goma ka bayar to ka samu ladan masu azumi goma sha ɗaya Allah to saboda haka kada mu yi sake da wannan sannan ko kulli ko da shi na maganar cewa judul muqil an tambaye shi wata sadaka ce tafi ayu sadaka ayu sadaka ce khair wa afdal sai ce judul muqil sadaka wacce sadaka ce tafi ko wacce lada wacce tafi alheri sai ce kara- kokarin wanda ba shi da shi wanda ba shi da shi dan bitara daga abin da yake da shi bayar to wannan Allah yana son wannan sadaka sosai mutum ne ya dauki yana da miliyan goma aljihunsa kana da dubu goma a jiyonka mai sauƙi na cikin dubu goma ka ɗauki dubu ɗaya ka bayar zai ma wahala zai ba to mai miliyan goma kana jin zai ɗauki miliyan ɗaya bayar take ba.
zai wahala kai ka ba da 10% shi kuma da zai ba da dubu ɗari biyar ma bai kai naka tafi to mu yi kokari mu ga cewa mun ribanci wannan wata a, da da da da, da infaki ko mi karantansa ko mi karantansa walau bi shiqi tamra assalamu alaikum warahmatullahi
Allah Ubangiji ya saka da alkhairi a nan ne muka zo ƙarshen tattaunawa muna fatan alkhairi ga 'yan uwa da suka samu halattowa akwai wanda masu ke hanya na ga Professor Ramadan Sharif eh, na Faculty of uh, Religious uh, Linguistic uh, Federal University Kashare sannan na ga Malam Aliyu na Gombe State University shugaba na Natais sannan a can na ga malam tijjani titi ba don dun ban ba- shi kadai na gani ban gama ni shigowar shek tahir ilyasin ba a gefensa akwai shek tahir ilyasin a gefensa ba gefen shek tahir ba ok dr Dr. mustapha ne sai gefensa kuma dr abubakar sani abdullahi wanda yake da sunan da duk duniya ne na san sunan nan ba wanda zai iya fassara mana sunan nan sunansa shaddul amru a yadda ko ganshin ba a li'irabi ba a komai shaddul amru ku kyale mana kayan mu larabcin mu haka yake sai kuma shi dr adam ardo wanda ya zo da wani initiative mai kyau wallahi wannan abun ni dai ya am- na, na, na, na, na shiga farin ciki da fatan kuma Allah Allah yadda malam ya fada ko ba ma rayi ayi ni ina addu'a malam Adam Allah ya bada tsawon ran da za a ga wannan abu Allah ya bada tsawon ran da za a ga wannan abu ga kuma barista tukur jimbudo wanda shugaban tribunal na Gombe na Gombe state shine kuma chairman na tafsiri na wannan masallaci a gefen sa kamar yadda na fada ga malam Muawiya shugaba ne kuma mai sarauta malami mai tafsiri alaramma kuma mai sarauta a yankin gwana Allah ya albarka a gefensa can akwai malam Ismail Alhassan wanda masanin Qur'ani ne tsohon dan musabaka malami mai tafsiri sannan kamar da na faɗa amini na ne tare da shi muka yi primary school mun zauna makwabta daya a anguwa a a cikin class ma ina gaba yana baya a gaba gaba nake shi yana baya na a result ma ina gabansa ne shi ya sani can ga mala aliyu na ta yi tsaye maganarsa ko wane ne na ƙarshe yau shugaba sai kuma shugaba dr lawan yayana kuma malaminmu wanda muna addu'a allah ubangiji ya albarka ah inna lillah ga wani babban yayan nawa sheikh salisu bajoga wanda sunan kenan aka sani malam salihu bajoga gashi nan sheikh mai tawadu wanda sakatare ne na council of da'awa ka sakatare na duk wani abu ma da ka sani na ci gaba Allah ya saka masa da alkhairi cikin wanda muka im- an- an- gayyata da council akwai kuma alkali alkali abin ibrahim sheku wanda kullum shi muna tare da shi a wannan gurin shi ma tawadu'unsa munye-munye yake zama a sama yaƙi to Allah ubangiji ya ɗaukaka mu a bisa irin wannan tawadu'un sanadiyan waɗannan malamai ƴan uwa masu masu sauraro kuma da wanda aka halatta kowa Allah ya masa albarka Allah ya yi wa kowa albarka subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh